اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم الشاترة وتر ربيع الآخر وتر hijirar maki sarasar daga makar zuwa madina shekara 1447 muna sha ɗaya ga watan goma 2025 a wannan masallaci mai albarka masjid umar al-khattab a ci gaba da karatu a littafin fatajiri da sanu da hadithin jami'in suke marubuci wannan littafi shine a shekh ahmad ibn muhammad ibn abdul latif az-zabidi wanda ya rasu shekara 1819 littafi ne wanda malamin ya takaita littafin sahihul bukhari saboda haka duk hadisan da suke ci wannan littafi hadisai ne waɗanda suke ingantattu tabbatattu karatunmu zai ci gaba kitabu na 46 kitabu na 46 za mu tashi hadisi na dubu ɗaya da gomiya tara da shidda dubu ɗaya da gomiya tara da shidda muna cikin kitabul mazalim za mu tashi babu a ɗin a ka zaliman aw mazlum babun wannan babe ne zai mana bayani akan a ɗin a ka zaliman aw mazlum hukuncin cewa ka taimaka ma ɗan ruwanka zaliman hawa zulubin yana wanda ya zalunci wani ko kuma wanda aka zalunta menene hukuncin cewa ka ɗauki ɗan uwanka ka taimake shi zaliman hawa zulubin halin yana azzalimi ko wanda aka zalunta an anas bin malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman aw mazluma قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما وكيف ننصره ظالما قال تأخذ فوق يديه daga Anas ibn Malik yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace unsur akhaka ya kai musulmi ka taimaki dan uwanka zaliman aw mazluma yana wanda yake yayi zalunci ko kuma wanda aka zalunta qalu ya rasulullah safai suka ce ya maki hada nansuru mazluma in an zalunci dan uwan mu za mu taimake shi ban misali wani ya je ya ci kudin wani mutum wanda yake bako ya zo ya koya ya rasa inda yake sai tambaye ka kaga nan gurin mazlum wani ya tauye wani saboda ya yi karin shi kai kuma kana da dama fa kaifa nansuru zaliman ya za mu taimake shi kuma alhalin yana zalimi saboda zamanin jahiliya su su ne suke wannan cewa dole ka taimaki dan uwan ko da ko yana zalimi su a tsarin jahiliya in ka zaro dan uwan ka ya mutu shi wani to ka kama a ƙarasa shi so shi ne tsari in dan uwan ka ya zalunci to ka kama in ya kashe wani aka zo ka ce sam ba a yarda ba ka goyi bayan shi a jahiliya to shi yasa sabai sai suka ji azanin nasuru mazuluma in an zalunci dan uwan mu za mu tashi mu zama karfi ɗaya mu agaje shi fa kaifa nasuru zalim bala ya ce da aqul fawqa yadai ka danki sama hannayen shi da aqul fawqa yadai ka danki sama hannayen shi ma'ana in dan uwan ka ya zalunci ka mai nasiha yake amma kana da sai tsara kai shi to ka kwabe hannun shi ko da zai bayar zuwa ka tirsasa shi da tamfara shi to ka dakatar da shi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana hukuncin inda aka samu wani zuwa fatali min al-mu'mini na tasalu fa aslu bainahu in yanki bin mu'mini suka yaki ku na uku ku zama masu sulhu bayan ba zan ƙida wa ma'adar kasuwa in aka gane garin sulhu wannan ta yi zalunci akan waccan kabila faƙatu lillati tabqi hatta tafiya ila amri waccan wanda ta yi zalunci ta ki sulhu ko gamu da wanda aka zalunta ku zama hannu daya ku kafo su har sai sun dawo zuwa ga umarnin Allah ne su kaga kenan duk lokacin da wani ya zalunci wani to lalle a a kwabo wancan wanda ya zalunci ma'ana ka kwabo shi daga zalunci wani hadisi imam al-bukhari ya wanda tashi a babu a kitabul al-kira babu ne babu yamin da rajul sahibi annahu aqulu idza khafa alayhi al-qatl aw nawa rantsuwa da dan uwan shi zai ma dan mutum zai ma dan uwan shi zai rantsa ya ce dan uwana ne in ya ji tsoron kashe shi ko na maka wuce haka kamar wani ne za a zaɓe shi in an je na da alaƙa da kai zaƙiya da shi ce dan uwana ne kamar annabi ibrahim alaihissalam can gurin kaga hajara ce in an tambaye ki kice saratu afu kice ki karbuwa ta ce babu gurbu zulmatun yawmal qiyama wannan babu zai bayyana mana cewa zalunci wani wani a ranar alkiyama ma'ana zalunci da kowane irin bangare zalunci na dukiya na jini na mutunci zulmatun yawmal qiyama duk wani ranar alkiyama عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة ما كيتي ظالم تشو ظلمات الجمع ظلم ظلمات تفين يوم القيامة رانا القيامة سو da haka zalunci dukwai ne ba dubu ɗaya ba ba gulgul bai a gulmatun dukwai ne ran alƙiyama ba dubu ɗaya ba saboda musiba ce cikin musiba mutum ba zai gushe ba yana cin kusa cikin lamarin shi matkar bai je ba da hakukuwan ya adam babu man galat wannan ya nuna hadarin zalunci wannan kuma zalunci a koma ne yake babu kaskantattu a ranar lahira masu ci ziyarta da nadama kamar wanda suka je ma Allah suna azalamai shi yasa ma manzara sassan kira su al-muflisuna al-muflisuna kuma tsararan da Allah yake musu wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inma yu'akhiruhum yawmin tashkhasu fihi al-absar kaka taba tunanin wai Allah subhanahu wa ta'ala yana gafala absa bin da azzalimai suke aikata Allah subhanahu wa ta'ala akwai lokacin da Allah zai danke su in ya danke su a wannan lokaci ba su da wata makarkata باب من كان له مظلمة عند الرجل فهللها له هل يبين مظلمته من كان له مظلمة عند الرجل wanda yake da wani zalunci da ya mamutu fahallala harafu sai ne mai iyaliya har yi bayyana mamarmata sai ya bayyana mai ga abin da na zalunce ka mutum ya sace ma mutum duke shi yanzu ya ce wani na maka wani aika aika ina neman ka yaki sai ya ce ka zanka ni na sace shi ya mai ƙazafi ƙazafin ya sa aka kai shi kasu sai zo cewa na mana ma nufan ba dire yaya da Allah ina neman ka yi shin sai ya ce ni ne nama wannan yarfa aka kore ka daga aiki ko ni ne nama wannan yarfa aka kai ka kasu ko ni ne nama ka an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah man kana inda wa mazlama li akhi wanda yake da wani zaluncin da yawa dan uwan shi min irdihi ka shiga mutunci shi kai da shi ka mai yarba ka mai kasafi aw shay'in ko wani abu dukiya ce jini ne wala tahallahu wala tahallahu min yau ya nemi yayan shi daga wajen shi al-yawm ayau al-yawm ma'ana yau gidan duniya kenan al-yawm ayau daga ayyamin duniya ce qabla an la yakuna dinarun wala dirham tun kafin ba a zo ba yinin da babu zancen dinari jirani in kana da mu'amalan salihu in ma yana da aikin kirki ukhudha minhu bi qadar al-qurbati za ka karbo gurbaran zalunci wallan ka kullu wa sanatu in bai da mai kyau kamar kawuri ne ukhudha min sayyi'ati sahibi sai a ɗebo daga kyawawan mai shi wanda ya zalunta fa humila alayhi sai a da misali kafir ya zalunci musulmi kaga kafiri bai da lada amma na da nikinin din zunubi to sai a ɗebo zunubin wancan musulmi sai a lafta maka abu sai a lafta maka abu to ka ji yadda za yi in musulmi ya cuci kawuri ai kaga kawurin ba a ba shi lada ba tun da shi kawuri ai bai da lada in an ba shi ma lada ai ba zai kai shi ba abin to za a lamto zunubin wannan kawurin sai a dora mutum musu shi yasa manzara su sai ci in an wuce sirabi akwai wata boda a kitar sirabi kafin aljanna tana gaba ga wuta a nan ne za su yi da bayi Allah ce na rantsa da girma na da buwaya duk wanda akwai haƙƙin wani ba zai keta nan haƙƙin da ake ma haƙƙin zancen ana ma haƙƙin mutum ɗaya ma duk wanda yake da haƙƙi na wani mutum ɗaya to da Allah kake tunanin wanda zai samu haƙƙi na ƙasa haƙƙi na dubannai haƙƙi na al'umma haƙƙin bayan Allah wani ya kashe adadin mutane masu yawa wani ya koya ma mutane shi yayin kuma ya yi kwarme ɗin wasu ya gina sa kai ya sunan da wasu wani kuma ya talautar da al'ummar shi wani kuma ya ja ma al'ummar shi musiba to ya kage tunanin wani shi yasa kaga da masu kuɗi da masu mulki shi dama duk mai mulki a ranar kiyama akan zauwa ne da shi da mari a hannun shi a karmatab sai an gama bincike adalcin shi ne ke gudan shi in bai da adalci daga nan ba za ce hudu fa hudu ku tanke shi ku ƙara mai sassani da fari suma da yi masarar sannan ku tukkuɗaɗe ya shuta ya shige ta kuna shi ya sa manzara su sanya ma wasu sabai nasiha akan jagorancin mulki la ta kudu kumara lalle ka kai da shugabanci ma abu da za ka yi ka gani har ma annabi sallallahu ya ce bi isatul ya ce ni'matul murdi'a bi isatul fatima ya ce madalla da shayar da kai in kana mulki kana da saula ka ce a yi gabas a yi yamma a yi gusun a yi arewa amma ce nesa ta faɗi tun da mai yarewa saboda duk yadda kake mulki da akwai ranar da ya kasa ka to wannan ranar ita ce ranar kasance da koma baya da nadama da takaici da abin ka gani to balle kuma an je gaban Allah wannan kuma ƙarshe ke ubangiji subhanahu wa من كان له مظلم على أخي من إرضي أو شيء فليس عليه منه اليوم أيوه الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم تلقى بهم بعجي لوكacin da babu dinari ko dirham in kana lahu amal salih qasida bi qadari wa qalamat wa in lam takun asaratu qasida min sayiat as-sahibi fa humil alayhi sai alafta fish wannan ya nuna in ka zalunci mutum akwai bukatar kai tahlili ka bayyana mushi ne akwai irin wanda ya sai mulki sai ce to jama'a mu daidai wanda ya mana ba daidai ba mun yana eh saboda haka muna roƙon kuma ku yaƙe mu kuma gehe ɗaya ya sace muku dukiya ye ai inda abin yake sai ka tattaro duk abin da ka sata sai ka maida baitul mali sai ka ce to jama'a duk abin da muka ɗiba yanzu mun maida muku ba muna neman yaƙiya mun yi ba daidai ba wajen kaza mu muka yi kaza mu muka yi kaza ko ne na sa kai kaza kai kaza lalle shugabannin kafirai ma akwai masu ya mun yi nadama kan kaza ka gani shugabannin kafirai ma an tambaye su ya zai ce gaskiya abubuwan da ne mulki na ina nadama kaza kaza sai ka ce to jama'a ka lalle a mulki na yi kaza ba daidai ba ina neman kuɗi tabbas wannan kuskure ne yanayin mulki na yi kaza kuma akwai kaza da na ɗiba duk abin da na ɗauka na mai da shi yadda yanzu za ka wata daga gida za a leƙa duk abin da za ka shiga a lissawa me yake nan in za ka huta a game yake nan ba ka ɓambare wancan abin ka fi da shi to kuma kuɗaɗen ma da musamman na kawai duk sai ka mai kasu kaga akwai haɗari a dole sai ya wajo dole ya wajo ai kuɗin yana sharaɗin mutum ya tuban abin da ya sata yana da mai da mutane kuma akwai yiwuwar mai da sau da aka sai mai da baitul mali shi ne ka'ida sai mai da ta gizo na? ‘yan ba kudu ‘yan to sai da miya yin su sai ce mun yi ɓanna mun yi kaza wanda ya gada ma ya yi da ya yi wani ya nuna idan ka zalunci babu zancen yanyamu ba hama ka zo ka sai dai in har bayyana ma mutumin zai ja su ta fitin abin tuni ya riga ya wuce in ka hudu zai motso fitina da tashi hankali da bacin zumunci da bacin ma'abuciyar tsakani to kaga Allah yana cewa maka kuma asiru za ta fi in har za a samu bacin ma'abuciyar tsakani in ka hudu abin za a bata mace ce a shi ɗar uwarta ta kulla mata sharrin mijinta ya sake ta ta almuni sai ta zo ta ce ta wacce gaskiya ki ma ka zan nan wanda na gaya muku ƙarya ce kawai lokacin hassada ce dan na ga kin samu ne na gani ban samu shi ba kawai hassada ya ta kama ni to kaga azumci zai kaci to ban da ban babu ismin mambala mashiyar min al'arab zunubin wanda ya saci wani abu ne cikin kasa an sabi ibn zaid al asharat al mubashshirun bil janna qala sabitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zalama min al ard shay'an wanda ya zalunci wani abu na kasa min sab'i ardina daga kasa bakwai min sab'i ardin za a tubiqahu min sab'i ardin za a rataya mishi daga kasa bakwai a wata ruwayar khusifa za a bangaro tun daga sama har sai an je ƙasa bakwai za a kafto sai a rafiya mushi a wuyan shi a wannan yinin na alƙiyama ka gan shi da abu a wuyan shi ko kuma za a jibga mashi a saman kan shi duk wanda ka ga an jibga mai ƙasa to mai ci iyaka ne a wata ruwa magana sa sai ce e da shibirin ko da ɗani ɗaya ne to wannan ɗanin ɗaya za a yi ta sa akwai masu wani su kawai cuta ce ba su suke su yi gini sai sun yi zalunci ko su yi wani bene-bene tun lutso gaba ko su ƙara wani birgi ɗaya ko wani birgi biyu ko mai birgin zai hau gaba ke haƙƙinsu da aka ba su sai sai ana iya ɗan matsa nan a ƙara kamar birgi ɗaya akwai da su ko cikin su in gona ce kuka yi mafartaka suka fara gabtaka to ƙarshe sai sun kai gaban mu sai ka ga kawai da abin ya ba in ka je shekaru ka kawo suna neman su cinye duk gaba to ka ga wannan iya daga cin ka ba irin zuno zalunci ne yanki in gona ce ka zalunci to yana ana zancen cin iyaka to ina ga kwacewa gaba daya kamar irin dillalan ragewa masu yawo suna sintiri in sun ga kare shekara da shekaru da tilin shara sun ga alamun kai mai wannan karshen ta ya mutu ko ya turo a saudiya karshen da shekaru aru aru an siya mai gonar da ya tsaya ma ɗaya shi kusan bayan ya mutu sai su ka ƙasa da takuwa su zubya gudu suna ɗan zagayawa suna kai ta in sun ga an yi magana sai su rubuta lamba wani lokacin in an kira ta sai su ɓure shi ke nan sau da haka dama lamba ce ta goge daga ne su kare lafiya in kuma ba kira ba suka ga shu kawai sai su sa shi a kasuwa shi kenan kawai sai da kenan cancaci kaga kenan ta faru a daidai to kaga yanzu shi wannan ma gaba ɗaya za a kakkaɓo wannan a yirin kiyama a jibga mashi a zuwa kasa ba ina za ka shiga da nan abin da layar su mini wa layar gudun mutu duk da lalin da ya yi dama-dama nan da wata zama ba ka samu ba ya yi dama-dama sai da gidan ma sau da duk in aka zo inda mutum zai iya biyan kuɗin da ba ka shi ba sai ga ƙarshe gidan shiga ma duk da malama da zai yi ga gidan shiga ma shi an gama can an yaɗo can an sai da nauyi can an buga an yi wancan an gamce can wuri haka kawai za ka ta ganin da malama kana kana a kare an yi wani wani da yalla ta rana ma kan alƙalin na biyu sarasar mana kasa min al'abd shay'an duk wanda ya ɗauki wani abu daga ƙasa bai gairi haƙƙi ba haƙƙinka ba kaga bai gairi haƙƙi iyaka ne kaci gidan ne ka zamne gona ce ka kwace mai iko ne kai kana samun ma'aikatan da suka wani mai iko wasu masu jagoranta abin duk suna wani ko kuma wanda za a zo a gama baki da wasu a ce bari a je a hudda guri ka da irin masu hudda gurin kasuwa su sai da gurin likita su sai da wani hiri wanda yake na dawon gwamna su sai da wani dan tseren su sai da hilin da za a yi abin da na shirin kusa kwana ko wani abu na al'umma duk su sai da kaga a cunkushe mutane da irin munafukan ma'yanci da ceto yanci da addini wanda za su je samiyari su ce a ba su hilin makaranta da masallaci a yanka musu kare goma da hankwafin su yi da madama su gama baki da su da su a saida an yanka kare goma ƙarshe ana na ana na a saida a saida yanka kare ɗaya mawar kuma da sunan masallaci da makaranta da allah za ka je na gara kamar allah aka dome ka da ka amshi kare da sunan makaranta da masallaci ka sai kuma masu wannan wacce tsiyaye musu wanda an ba wasu kare sha wasu kare goma wasu kare ashirin da sunan makaranta da masallaci amma sun sai da shi kaga haƙƙin hukuma to banda su ma'aikatan ne wanda an ci an ci an ci an tumbata an juma ana tura duk inda aka hudda da gangan za su keta guri kawai diddan sassace abin da suka sace kaga mutum da ya aiki yana da tsiri an yi ta abin mana kaza min al-ardi shay'an bi ghairi haqqihi khusifa bi yawmin wani hilin ma na marayu khusifa bi yawmin qiyama ra qiyama za a gabto ila sabai arabiya har zuwa kasa bakwai za a sabta wannan ya mai mutu a kitab badawul khalq babu ma da fi sabai arabiya cewa kasa an halicce ta ne kasa bakwai kamar yadda sama ma take sama bakwai kuma zirin da ya satan zamanin annabi Musa alaihissalam Allah ya umarci ƙasa ta kama haruna fa asafna biyo bidalil ard ya zama tsoma ke ce fa wayar kirkir bidalil kiyama har yanzu yana tsaftuwa ƙasa so da zirin ta har kiyama ba ya kai ƙasa to shi za a gabto wuya yana kamar ya kare kagara da ciki da wannan suna kamar su haɗe kuma an mai da shi gurguje a hilin kiyama ba wai dan kace horein ka ba za a lafta sai a mai da shi aku a jibga mashi ga tsananin zuwa ga wara ga tashin hankali ga rana ta zo dab da ka a ba komi ma kaga kuma karka wance masu tahiya da suke shi rigar kama na wuyi take makankara tahiya da zahirin kishirwa to balle a babban kishirwa ta hilan alkiyama ga rana ta zo da kwakwalwa tana tafasa wasu ma jibi ya lullube kuma duk ya zai rayu duniya ba ta yi bakan shekara 120 kuma kana jin daɗi ma dai shekara 60 shekara 70 an ƙari duk wani daɗin babu bakin jin kuma zanibin yana ɗan yana ce za ka je ka tara biyu daga ranar da mutum ya ido hudu da mala'ika mutuwa zai raina kai shi ranar duk abubuwa na rashin gaske da mutum ya yi sai ya tuno su ana ido hudu da mala'ika mutuwa billahi da in kan bid'a kake in kan fasikanci in kan mutum bi yake kawai daga ranar gaskiya ta tabbata kawai yau mai ranar ranar ta na fi shawari wajen wuce duk wanda yake kan ba daidai ba sun yi ido hudu da malaka to ya san shi ne kuma ya san kan me yake kuma gaskiyar ta bayyana daidai wala ta yi na wani yanzu kuma an kare babu zance a dawo amma gaskiyar ta bayyana ina mutum zai je ma zai je da wani yawa wasu za ka ga in a haƙƙin marayi ne akwai da an yarda da su an ba su amana wani ya sai gida da sunan aminin shi ne sai da muka amini shi in mutu mai waɗe ya mutu allon faran sai ci amin ba aka mutu akwai da an yi haka wani sai ka ga amushi wanda sai wani an yarda da shi ɗari bisa ɗari sunan ɗan uwan mamaci ne aminin mamaci ne kaza mamaci ne wani kuma mutumin yana wata ƙasa zai dinga turo mai kudu na yarda da kai na yarda da kai sama da ɗan gidanmu sau da wani ya sai da wani ya sai da za su ga dukiya ta dukiyar su ce amma kai amini na ne ka kuɗaɗe na ka dinga sai mun kanka gaya ma kowa yana amurka ko wani abin nan in ya mutu shi ya yi nashi jiya da kwai masu sau da rashin tsura Allah babin idza adana insanun li akhar shay'an jaza babin idza adana insanu li'akara in mutum ya ma wani izini shay'an na wani abu jaza wannan ya halitta idan adira insanu li'akara shay'an jaza in mutum ya maka izini ya halitta maka wani abu na wanda yana da haƙƙi wannan ya halitta gona ce kuke makwabtaka sai ce wani ka tsara taku uku a gonarka wannan ya halitta kare ne tsakanin ya ce ana wa ƙara taku wannan ya halitta amma na titi sai ka je ka meri za ka saya ba ka zo ba ka saya kuma in meri ta sai da maka ko hilin kasuwa ko hilin makaranta ko hilin likita ko hilin kaza ko kuma hanya to kuma kun gamu da kai da meri kun yi zarar shi saboda wani asa shi ta kuna fitur tati mutane suna tarayya titi ba na meri ba ita ma meri wakiliyar ce to kuma in mutum ya zalunci sai ka sai kamar ka sai abu ne gurin farawa ka gani kaga wanda zai sai abin sata ka to ko meri ce ta ka je ka haƙƙin mutane sai ta sai da maka ka kutsocin mutane to ka zalunci in an sa ka'ida baka da damar sayan sama ya kaji an hauna maka to dole baka hauna ma mutane bai ne ba sai ka je ka mai sai ka je mai rika saya kuma an ga cancanta shi ya cancanta kai bene ba ka tare ma mutane iska ba dole wannan ma kuma sai ka je ka alle ka kuma akwai cancantar wannan sannan kuma ka in sai da ake kasa wa amma radiyallahu anhu annahu marra bi qawmi yaquluna tamra annahu marra bi qawmi ya wuce wasu mutane yaquluna tamra suna cin dabino فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الإقران يجي من ظل صلى الله عليه وسلم ينهى عن الإقران أكن قران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه سيدي إن متن ɗan uwan shi mushi izini iya daga zalunci an kashe mutula ana cin soyayya ko da biyu sai ka ringa ba mai biyu ka ringa ba ko ɗan wake sai ka ringa tsikara biyu ka ringa tsinkarar a ƙa'ida in za ka ce biyu sai ringa ce to jama'a me bi biyu sau da abin nan bai da girma a yi bi biyu sai dai in kai ne mai abincin sai kuma in mai abincin ya ma izini ya ce to wani dinga ɗaukar biyu amma ba ta ya kira kawai a ci cikin duhu kawai ana ɗauka ya lalaba ya lalaba a cikin abin ya kare sau da kai kana yin kirani kaga da kai wasa tun da yanzu an ida kai ka ci ninki shi ya cire kaka ce a ai abin ba komai ba ne sai ka mashi bayani na da to kaga nan sai ce kenan mi kane na hanin ikira yana hanin kirani kare ka ka ga adalci wai hatta da a abinci ba a yarda ba kai kirani dole sai in ka bayyana wa ko an maka izini to wannan yake nuna kenan in mai abu ya maka izini wannan ya halitta mai abu ya maka izini wannan ya halitta mai abincin ne sai ba ka dawa wanda ya halitta na sun kai wannan ƙwarar ƙasa eh shi ai mallaka shi ce shi mai shi ya halitta ya da wanda ya ce ya wanda ya sa shi sai ci ai shi ne mai abin shi ya siya kuma mallaka shi ce amma kai da ya matai ka sa akwai masu yin mai kora shafawa sai a ka abun shi mai abun ba mai wannan ba kawai nan da nan su su wawo shi abu to kaga wannan zalunci zalunci mutum ya ma mutum imam al-bukhari ya atsi ma ya fitar da wannan babul kirani fi tamri hukuncin wani ya halitta ai kirani a dabino sai dai in kai ne mai abun ko mai abun ya maka izini a sharika babul kirani fi tamri bayin shuraka hukuncin yin kirani dabino tsakanin ashiraka masu tarayya dole kenan nan sai an nemi izini babu kawai lahi ta'ala gobe a laifin musulmani wannan babu zai mana bayani akan faɗin allah subhanahu wa ta'ala gobe a laifin hisab an aisha ta radiyallahu ta'ala anha an nabi sallallahu alaihi wa sallam inna abghadar rijal ila allah al alal bil khasm mafi kyamatuwa na mutane wurin Allah al'alad fil khasim al'alad mai taurin kai al-khasim mai husuma mai jan dangan husuma al'alad shine mai taurin kai al'alad sa wanda yake da taurin kai da hatsabibanci wajen husuma irin wanda zai zama to an yi musu sulhu amma wai za ka sama fajar akwai da za a yi sulhu amma a banza wanda za a yi kaga al'aladdul khasu al'aladdul khasu mai taurin kai da dogewa wajen musu da jayayya to menene manufar shi da yake a kan rashin gaskiya don ya zaɓi cika an yi abin gayan da yake amma sai na ci kaga duddan zalunci biyu baya shi yasa to wannan su ne mabiya zaman tsawa a danki wurin Allah subhanahu wa ta'ala إمام البخاري يكتر الشاعة كان باب العلم بالخصم التفسيري وهو علم بالخصام وأن يانونا كسكريني أسامي جان كنغا da taurin kai da kuma jan husuma ba kuma tare da mutum yana da gaskiya ba ina misali irin wanda ya san kare ba na shi ba ko ba daidai ba aka saida ne amma a ja kara diddan ka gashi ka bai su da ma sun saba kullum suna kai kawon gaban shara so da ka dama ɗan rigima ne ya ka fada ya ce ai shara kare kan wada ya shekara goma to kai zai ana wannan wannan ke ko za ka wasu ka ci kai ni ba na iya wa ina da kusa da ba su kuma da ma haka suke to wannan duka kaga jan su ma shi ki jara na eh eh shine common common da shi ne taurin kai da hatsabibanci da abin da shi ne kina al'alad mafi taurin kai da kuma hatsabibanci alƙasimu wanda yake mai husuma mai jayayya kenan wanda zai ɗauki aboka ko kuma kana bin shi bashi sai sa gardama a yi tai ƙarshe ka ci kauna ma haƙo shi ne ƙarshen shi wa alaƙin da hasu shi kawai diddan ka saka mashi kaga don mutumin kirki bayan san yawan a yi ta jayayya a zo wani zai ka sau da abin duniya zan zo gaban shari'a muna ta kai ka kullum ina barin uzurina kawai ce ka shi ke na lafiya to shi ne ƙarshen shi al'adar shi da ma don wannan kamma ka ce ya rantsi zai rantsi ma kawai ba haka wani duk dai mai cuci wannan nau'i ne daga nau'ika na zalunci kuma yana daga mafi zaman tsawa abin ƙin wurin allah babu izin man khasama fi batinin wa huwa ya'lam zunubin wanda yayi gardama da jayayya da musu akan ƙarya kuma ya san sarai ƙarya ce akwai masu rantsuwa don su ci gona masu rantsuwa don su ci kuɗin mutum duk da kuwa sai ce mu je ko ƙur'ani sai in yi in ba haka bane gaskiya an ummi salama zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a husuma bi babu hujjarati daga ummu salima zaujin nabi sassa annahu sami'a husuma bi babu hujjarati maki ya ji ana jayayya a kowar gidan shi fa kharaja ilayhim sai fa tafaqal sai ce inna ma ana basharun lalle ku sani cewa ni bil adama ne wa inna ma ya'ti bil khasm masu rashin jituwa sukan zawwa gona فلعل بعضهم ان يكون ابلغ من بعض وتكل wani bangare ya zama yayi wani bangaren iya magana da fasaha akwai mutumin da zaka ga shi bai iya jayayya wani bai iya sa'in saban an fara ma sai wara kuka bai iya sa'in saban wani ka kama yi ma shi sai shiru saboda a wadi da wadi wadi wadi shi sai ka babu mutunci wani kuma da gaskiyar tashi ma gagar da sa sai a yi wani kuma sai a ɗauki lauya a ɗauki kaza duka yadda zai zama an burkushe shi mashi ya ce ba a su annahu sadaka sai in yi tamahani cewa gaskiya yake saboda salon magana iya magana da ya shi fa uku zai rawa bai dare sai in yi alƙalanci in yi hukuncin haƙƙin nashi to ku sani fa man qadaitu lahu bi haqqi muslimin duk wanda ne hukunci da ɗau haƙƙin wani na min ba mishi bayan na ma yin yatsatun minan nari ya san yanki ne na wuta kar ya ɗauka wai annabin Allah ne ai ya bani gaskiya wani ya kuzaha in ya ga dama sawa'u ya karba au kwaletu ba ko kuma ya bari duk ɗaya sauwa sauwa ya maluma shi sawa'un alaihim sawa'un alaihim an zarta mu'amin cikin sau da haka duk daya a wa'alta amlam takun minan wa'iri islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum to shine nan gurin kenan ga tsaye ne sau da haka duk daya ya karba koyi wannan kugu wannan hadisi yana tabbatar mana abin da alƙur'ani yake tabbatarwa dama babu wani hadisin da ya tabbata face sai kaga hadithin babu cin karo tsakanin shi da Qur'ani cewa manzo Allah sallallahu bil adama ne daga jinsi na banu adam shi yasa mamaki ce ana sayyidu wala da adam yawm al-qiyama ne ne shugaban duk bil adama ranar al-qiyama saboda sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ce kul inna ma ana basharun mislukum kace ne da su ni dan adam ne irin yadda kuke bil adama yuha ilayya Allah subhanahu wa ta'ala yana min wahayi saboda su kafirai su kafare su ne suke inkarin cewa ya za a yi Allah ya turo ɗan adam inkarin bashariya ta manzana su san kafare ne aka sani da wani su kafare su suke mamaki Allah subhanahu wa ta'ala cewa jintu an ja'a ku zikirun min rabbikum ala rajulin minku wa yanzu al'ajabi kuke saboda littafi ya zo ku hannun bin adama daga cikin shi ne suke mamaki wai ya za a yi Allah ya turo shi yasa suka ce ai da ma a turo mala'ika ina ma da mala'ika ka turo ya za a ce Allah subhanahu wata'ala ya turo bin adama to shine zaka ga waɗanda ba su san ba manzara su sana haƙiƙanin sani su ne sai ka ga sai su duka kodewa ce Allah in ma aka ci adam sun san ɗan adam bin adama ne sai su ci an rage ma annabi daraja an taɓa mutuncin manzara su sana an taɓa janibin ma'aiki masu rage ma ma'aiki daraja ka san ba wanda ya kai munafiki gaugawar abin da ramatuni bi da ya fassara shi abu ba ma haɗi ba ne da baki ba ya kazo ba kana cewa muni muhammadawa muni na manzana sassa muni ɗan kare manzana muni ɗan kasa musulmi sai ya ba yanzu kana fata ka ce ni musulmi ne ba ma kai ba ma musulmin ba ne ka zo kana to jama'a ni dai musulmi ne ni musulmi to wa za ka ma gori da musulunci kage sannan kuma wannan yana nuna mace sassan kamar yadda Allah subhanahu wataala kore ko ma ke kore ma kanshi sanin gaibu gaibi wanda yake mutulaki kaga nan sassai ce ni da da ana zo min da ƙara wani yayi wani fasaha sai ya hukunci da abin da ya bayyana kaga inda Annabi sallallahu alaihi wasallam in gace ya san duk gaibu to zanan gurin kenan ne ka jingina kuma zalunci ga mazalarsa kenan ka ce ya san wannan sheke da gaskiya amma kuma sai ba wancan kaji haka Allah kare shi yasa bukhari a shahada ya maimaita babu man aqama bayyana ba da yamin wanda ya tseda shedu bayan rantsuwa ahiyar babul idza qalba jariyatu fa zama annaha matat fa qada qimatu jariyatu maita thumma wajada sahiba fa hiya sannan haka a akan babul mu'izatu imam al-husun in mutane sun zo jariya suna da rashin jituwa to ana son shugaba ya masu nasiha kar ka zama alƙarin kashe arni kawai in dai ma'aurata suka zo ma da igiyar armansu amma ka su tashi daga fada ka sai ka katsa sau da tsabar mata za a shigo ma suna miji da mata amma su ta ka cire arma ka sa wancan su don ci wancan a in aka zo ka musu nasiha ka tunatar da su Allah ka nuna musu duniya ba komai bace wani ko yana iya mutuwa kaza don ka kulla alaƙa ka daidaita sai zaman an zo ya kasa santa na mara amma kare zama ba da kullum ba da ci ta datse auratayya kenan alƙali ya yi wannan sannan babu man kaza da wubi aka yafi fala ya fi kai ne ya aka zo gaba alƙali sai alƙali ya yi hukunci a musa abin da ya bayyana gare shi sai ba ka abin shi kuma abin ba naka bane shi alƙalin ya yi hukunci amsa abin da ya bayyana na zahiri wa inda ba da gangan bai to shi bai da ne an zo ya kace wannan motar naka ne ina shaidu sai ka kawo wani da wani da wani sai ce ya kware ko motar shi wannan motar da wani ashe kai kuma a daddare ka sai da ma wancan motar amma babu shi da kowa kuma baka ba shi takardu saboda ya yarda da kai ka gani to yanzu da aka ɗauko da aka baka mutum karkace ya ci banza na cuce shi a'a karka karbi wannan abu in ku aka karba to ka karbi wuta barba sai kuma babar kaza bi kasirin mal wa qalil yin hukunci dukiya ka dan kodewa babu bambanci ko kan dala 20 ne aka zo kai alƙalanci in kai zalunci zaka ga mutane babu kisasul mazlum idza wajada mala zalim sai kuma hukuncin kisasul mazlum kisasi na al mazlum wanda aka ma zalunci idza wajada mala zalim in ya samu dukiyar azzalimi wanda mai zalunci an hukuma bin amir radiyallahu ta'ala anhu qala kunna li nabiy sallallahu alaihi wasallam sai wai misali mutum ne sai ya rance kudin ka kai kai ya biya kai kai kai ya biya kai kai ya biya kai biya shekara uku wadan kawai ana nan kana mun shi ga goma sai wani yazo cewa ne da Allah wannan na dan garin ko shi ga goma shi duk kwanaki ya mun aiki ba ina sai da amshi ka kai mushi yanzu kan can kana mun shi ga goma ya shiga goma shi ga wannan to kaga kana bin shi bashi kwatsam ka ba yaron ka je sai da wani kaya kawai sai ya je ya ba da kuɗi ya- ya saya kai kana bin shi bashi kai ka ya biya ka ya biyan ka ka ba yaron ka sai da wani bazan ko wani izira ko wani abin nan. kawai sai ya sai ya ce ina da wata sabga da da da kuɗin shi kuma ba shi to yanzu sai gashi an zo ana neman canji da kuɗi. zamiya ko tsarin nabi sunnarin nabi sassara innaka tab'atuna ya rasulullah tab'atuna kana aiken mu banan zira bi qaumi sai mu sauka a cikin wasu mutane la yakfuruna kamar irin umaru da maki ke tura su je su tattaro saka ko su je su yi wani aiki ya ce to kaka aikan mu wani gari kuma sai mu sauka gurin mutane matsayin mu menene baki ne ba ko yana da ake na ziyafa kwana uku to kawai la ya karuna ba su ɗaukan bakuntan mu ba ma tarafi ya kake gani fa qala lana sai ce in nazartum bi qaumin in kuka sabka gurin mutane fa umira lakum fa umira lakum sai an kai umarni gare ku bi ma yan bagi da sai ga abin da ya kamata a ba ba ku fa qabalu ku amsa fa in lam yaf'alu in basu ba ku masauki ba ba ku zo minhum harfa dayfi kuna iya ɗauka hakkin ba hakkin ba mutum ne ka zo gidan shi maimakin ya dinga baka abinci sai bar kai ka je restaurant ka sai abinci maimakon wanka sai dai ka je gidan wanka ka yi wanka maimakon kaza sai dai ka ci kaga akwai hakan da ya fako to sai ka yi karan shi gida sai a lissafa wani wanka shi sai mai da ma kudin kwana uku in kuma ya zama da kai wani abin shi to kuma ya kaɗi kudin da ka kashe duka gaba da kudin shi wato ba shi adabar ikramu dayf wa khidmatu iyadi nafsi da kuma hidimar da mutum zai ma bako da kanshi saboda akwai haƙƙin tiyafa kenan in haƙƙin ka ya makale na bangaren tiyafa wajen sai ka ga wani abin shi kana iya hutawa akwai haƙƙin bakuntanka ga abinci an yi ayar ba baka ba kana iya su ba ko ka ɗiba ko ka yi abin duka haƙƙi ne na tiyafa ne wannan ya nuna mana karamcin musulunci ɗayan da ba a yarda ba mutum ya bakunce ga gabar shi ta gayyara shi yasa musulunci sai wajen haƙƙi na ba na ziyafa akan wanda aka bakunta wanda yau za ka gawar musulmi ne amma yana kin ba wani da za wani duk yadda za ka kuma shi fita ne ma sai sai ya yi san kwata kwata ne banna kai banna na ba a yi kowa ne ne babu menene yanzu ma balaguro zan yi iyalin na ma ta yi balaguro wane duk da yadda zai kakkauce to bai raba ba ko da zuwa shi kawai dan sa da kai ba wani ga kamar shi kare aka zago shi ba an ba ko ba an da zo saboda in ka zo ba ba tsayin da zaka samu dan abin da bai wuce wani dan kawai ne ka dauki yan kwamfanin duka aka kawo shi da wani damin da za ka ba shi yawanci ma yakan zama da ɗan hatsi shi ma da wata ‘yar kaza ko wani ɗan miya ko wani ɗan garawa ne na ƙauye sau da haka abin ma da za ƙara mai bai da yawa to kuma alkhairi ba zai gushe ba cikin al'umma matuƙar ana samun bakuntar juna da ƙaunar juna da abin shi ne kake ga wani lokaci sai mutum ya mutu mai ɗaukar ɗayan shi masu ya arsa so da duk wasu abubuwa na mutunta na zamantakewa na karamci na mutunci duk babu su wani ya zo da ƙauye ya zo shi gari ya yi aure to an ƙarewa dama 'yan ƙauyensu ba amma ba su fuska tun suna ma rarrafawa ƙarshe sun gane cewa kawai in kana neman mutunci ka rufa wa ka kyawa makanta ne in dai ba wulaƙanci ba kake so to irin shi ne kwaɗan kuma sai a faɗa miji ya mutu mata ta mutu a rasa takamaiman wanda zai rufe iya to kaga wannan Allah subhanahu wataala ne sa ala Allah ya sani sa sa wannan wannan yan uwantaka da kula da yan uwantaka da zumunci da hakkin bakunta wannan muhimmin abu ne dan saboda gyara ma'abuci tsakani da dankon zumunci da kaunar juna sai ka da mutum ya muku kowa yana haba haba ana ɗaukar biyanka ana kama wucin ba za ka gayyar shi yake sa kuma an samu kare arziki babu taimakeki ne ka zo ka kayi kuɗi ba wani ɗan uwanka da ka taimaka da ka samu kare arziki kuwa sai ka riga shi kaga ba mai kai dai ai ta fara ma lokacin kana haka kai ai ta ɗauko hikayoyi ma na abubuwan da kai baya da rashin kyauta babu isasul mazlum idza wajada mala zalimi kenan isasul in ka samu duki shi gwargwadon wannan zaka dauka to kar ka dau sama da tiyafa sai kai lissafi shi ka goma ne kwana uku to abin ka wuce shi ka goma kar ka kwashi sama da wani babu la ya mu jaru jaru an ya garza khashabata khashabata fi jidari na na yayin da taurin ba shi makari babu la ya mu jaru jaru an ya garza khashabahu fi jidari wannan babu zai bayyana mana cewa la ya mu jaru jaru makwabci kare hana makwabci shi an yi garin zai kafa kashabu kurin shi fi shi dari a katanga shi wai kuna makwabtaka abubuwa na zamantakewa na mu'amala karka zama kamar nasara akwai da kamar nasara bai da daɗin makwabtaka in ɗanka ya ɗan fashe mai wani abin hawan shi an shiga in yaro zai ɗan irin ɗan kofin nan da yara suke wani ya kama kishin yara da canza su fiya zama wallahi dan abu ne na yarinta wanda kowa ma haɗan kowa ma zai iya da akwai da in ka saki ka mushi akwai matsala wani yanzu kusa kwash kwash kwash kwash in kana bugawa kun gama katanga da shi kusa sanyi a ɗakin kawo kake buga to in yana jin wannan sai ya yi maka magana akwai da yadda ka san da sabon kuna to irin wannan wai abin dan katanga ka ce ka yi ta makwabci sai ce wani ina neman alheri waya za ta biyu ta katanga to ina ne a saman kanka za dora ta wane waya shanya zan dora zan yi rumfa ko da kun yi mana kurkunsa a a a kankan banna ni banna samu kaga wata ne wannan katanga an za ta yi kaga duk da kuma su kaga wani shuka wannan ya yi ta akan shuka su kuma duk mutum ya fata da duk yan abuwa kuma kan usulin za su zo su kama amma wanka a yabin amma duk babu mutunta akwai da motsa shin ka taba yadda ka san ka taba cikin shi motsa wannan tsiya kare ne wanda ta kwambi an kai shi an kai shi abin an kai shi gare an kwamfata da shi to kuskura mota a kai wani in yi ta soka gaba sai ga wallahi shi yasa za ka ga su masu mugun halin sun yi san su can da ba kuwa kamar nasa inda can zai je rayuwar shi bai ce ni ban nasa irin wannan jama'a har ka gani akwai da irgin da ce ni ban nasa wannan har da mutane wanda kawai dinga cuɗanya wannan ka gani kawai ya yi sarki da cin wurin to kaga irin wannan ba karanta musulunci ne tsari ne na yahudi da nasara musulmi su ake zamu mai cakuɗanya da al-mu'minin ladai khaliqun nas ويصبر على عذابه خير من الذي المؤمن الذي لا يخالف الناس ولا يصبر على عذابه اللهم sai in ya zama kana da diya kuma anguwar da yaran masu da tarbiyya kana samu wani kana da yara amma anguwar kano da yara ba tarbiyya suna fata ana fuskantar haɗari yara za su iya kaza to nan kuma uzula ana in ka ji tsoro addinin ka ko ga iyalanka to nan ya halatta kuma ka tsorace يوشك أن يكون خير ما يسوي الغنم يتطفق بها شعب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن يفر بدينه من الفتن وأن كتش جنس قرآن يالك ذا سألك ko kai za ka hallaka addini to nan kana iya tashi ka kawo amma ire-iren waɗannan ababe na zamantakewa to ba a hana ba ana bin sa irin kudi da radiyallahu ta'ala anhu ali nabi sallallahu alaihi wasallam إياكم والجلوس في الطرقات لا من جار جار أنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جار makwabcin kare ana makwabcin shi an ya gari da khashabu ya kawa kurin shi sai ke dari a saman katangar shi sun makala abu hurera sai abu hurera ce mali araku ana hamu kurbina ya naga kura buje da yamma wannan doka da annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi al-armiyan nabi'a tabbas wallahi sai na labta ta bayan tafi a tsakankanin kafudu ma'ana sai na tursa samun ta hanyar hujjoji da dalilai wanda ba zan yi kasa a gwiwa ba wajen bayyana muku dalilai sai kun karbi wannan hukunci wanda yake nuna mai da'awa ana son ya zama mai nacewa kar ya kashe a kan wani sannan kuma wanda ya nuna kyautata zamantakewa makwabtaka ta shakku makwabtaka ta gida wanda abin da ba laifi makwabci ya ce yana son ya biyo ta wajenka za a ajiye mun kwantar a gidanka kwantar ɗin nan ne ba a kan kare jini ne don lokacin da ka hana shi zai zama yana da wannan muna son za mu ɗan rafa kaza wajenka me matsawo za mu ajiye kaza menene mu shi da abin da bai kai bai kawo mu ba a kai ma gobe za ka zo kana neman abin in ka ce ayya makwabcin za ka nemi to akwai wanda daidai da wannan mota in yana da mota in makwabcin zo ta allah da mun za a kai yaro likita ko za a kai mace likita za ta aiki to bilal da musu arawa Diyawa da kwai wanda za ka ga har ma akan samun mutumin a zo a ce da Allah cikin dare a haka za da mota sai ki ba da mota Allah ki yako mutumin da mutane za su Ka gani? to irin waɗannan abubuwa duk za ka ga a gari muna da wani shi yasa za ka ga yanzu ka ɗau mutane kawai ka aji su akwai rabuwar kayan in wani ya waɗi bai da lafiya to ina tabbatar ma 'yan ƙauyen nan kusan gaba ɗaya duk namijin da yake da siya zuwa in kaga an bar wani sai dan wani uzuri amma gaba ɗaya za su rubutu duka ake rakatarwa a rako wai balle a ce ma ga wani abin hawa wani ibada kaga in to me za ka yi da hawa larura ce ita larura duk ta huce ku da an ce ma ga larura kawai komi ajiye ake kuma shi kenan kawai alma to amma yanzu kaga a zamantakewa na gari duk babu da wuya musiba ta samu makwabci ka ga makwabta an yi ayya wanda in kuka gaji to da gaba ɗaya za a hutu sai a tattara maji a kama tema wani zai ci to ga iya na nan gudun da abin da ake bukata ga kaɗana a kama aiki to yanzu wannan babu shi shi za ka ga muke shago babu abu ne yadda dori wal julus fiha wal julus inda sa'udat babu abu ne yadda dori wannan babu zai mana bayani akan hukuncin barbajiya ta anguwanni titina wal julusu fiya da kuma zama kamar wannan layi to kamar wannan layi titinan nan ya hukunci moto mu zauna na ko za a san tsauna ko dan tsaya kai da wani koma shin sai kun shiga cikin gida wal julusu fiya ko kuma muna iya zama ala suudati abza hanyoyi ana bin sai da kudin radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam iyakum wal julus ala fursat ya ce a hirginku da zama a titina wa ƙalu ya rasu da lamala na fito ya rasu da labamu da makawan zamanin nan ne muke haduwa ba za mu zo tattaro a gidaje ba misali abokanai ne za a tantauna wani abu babu gidan da za a zauna to ba makawa hede mu zauna tun da ba makawa mu tattauna wasu abuwa kenan a titina ne za mu zauna inna ma ya majalisu na na tahajjasa fiha su ne guraren zaman muka shawarwari da tattaunawa ƙara fa'iza a baiti in babu yadda kuka iya indal majalisa ba ce bakku da wani guri sai wannan guraren zama ku ba su tsarika haka ku ba hanya haƙinta ƙaru wa ma haƙu tsariki menene hanyar hanya ƙara gasgul basari daga ciki haƙuƙon suna da yawa akwai gasgul basari rimtsewa dubi kada mutum ya kan karo kana kallon shi karka zamana kana cutar rabiyar makwabta da matan makwabta in mace ta tunkaro kana kallon ta ta bada baya kana kallon ta in mace ya tunkaro irin kayan da ya sa ka sa mushi me a hannun shi ka sa ido da wace ne da yake shiga da wace yake fita kana kallon shi ya yaya ne wata washi a damuwa ya fito ko cin walwala ya fito kana kallon shi dabdul basari wa kafful adha da kamewa daga cutarwa kar ka zo bakin hanya ka yi garan mota kar ka zo ka danna moda kar ka danna wani fetar ɗin inji has ta tsorata mutane kar ka wuce a guje kar kuma ka ga wani dutse a kan kwalta ka wuce shi kana gani ka ce ta amma na kuma wani ya zo akwai matsala ni jin zina sha ka gani kenan a ka'ida kai gare ka ne wannan dutse wani yana iya bugun shi ya wurwure ya ce fatsi idan ku kaga ina za ka ji daɗin abu yayi rami ne kaga rami Allah ya saka keta to karka ce ka za ka wuce ka tsaya in binne ya fi in maina za ka samu kasa saboda kai kanka Allah ya taimake ka ka gane ka auna inda kai ne ka zo ka tsin tsoro shi to kai ne ka gani yanzu wani yana iya zama yana cin wani tunani ya zama so ya tsin tsoro yaya zai abin zai daɗi to kafin aza kamewa duk wani abin cutarwa kafin aza kamewa da cuta warar da salami mai da sallama kar ku zauna majalisi da kuwa da kuwa suna zame in ka san karo suna kallon ka in ka zo kun zaka musu sallama ya saka ɗin in ka sallama ma sai a rasa mai amsa musamman irin yan hasara akwai yan hasara da su dama majalisa ce ta mahasara wannan ya ga wuciya a ce ɗan girman kai ne wancan ya zo ya zai shi daga kuri a kuri wancan ya zo wuciya a ce kaza wancan a ce sai an wulafince shi a ce wata ranya tsiya ce wane ne ba duniya ba ce kawai dai irin maganganu dai na bakin ciki da hasaya to irin wannan su sallama ma ga musu ba su hasa akwai jewa mutane masu da kaga sallama nan ba da Allah ya ce ba to me kake ba mutane da sai sun ma sallama Allah ne ce ayi sallama ba wani abaki ne ma wajen ka to mun biya masu girman kai zaka sallama kan musu musu hasa wani kuma shi ya zo ba zai ma ba sallama da ke mafiya ƙananun mutane ne shi bai yawa sallama batun da ƙaramin mutum to kuma in ka mishi ma ya ɗauka an ya kushi kama shi gani yake ma kamar bai kai baka bai sai an ya kushi kama sallama ne ka gani to nan ka ga duk ƙaramci wa amrun bil ma'ruf wa amrun bil ma'ruf da kuma umarni da abu wanda yake mai kyau in kuna zaune a hanya kaga na wa amru bil ma'ruf da wani da abu mai kyau wani ayin anin munkari yani da mummuna akwai inda zaka ga suna zamani yara za su dinga faɗa wani ya zalunci wani har a illanta wani musun tashi wasu rabu wani zai ma wani zalunci ba za tashi wasu rabu za a kaɗe wani yaro ba za su yaro kan hanya yana rarrahe ya hoto musun kama shi ba su je su yi shi to duk za ka ga irin wannan da akwai su to kaga kenan wa amrun bil ma'ruf da umarni da abu mai mai kyau hanya ana samu wa nahy anil munkar da kuma hanya akan munkar wannan halatta izani imam al-bukhari ya mai tashi babu yayi wani din amra ta khuru buyutan ghaira buyutukum babu idza talab idza talab fi tariqil mita in sun yi saɓani a kan al mita hanya wadda take almita wadda take a bar shema hanya wadda duk mutane suke bi sai aka yi saɓani an abi wani rasa radiyallahu ta'ala an qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam idza tashajaru bi tariqil mita bi sab'ati adrib annabi sallallahu yayi hukunci akan hanya wadda take tabi in an yi saɓani to sai a hudda zara'i bakwai sai aka yi saɓani wani ya ce a tsibina wani ya ce cikin gida na ne wani ya ce duk kare na ne to sai a yi sai zara'i bakwai ta hudu gaga zara'i nan bakwai ya isa mota shaharar da ta kafa wani yawanci sai a fitar da zara'i bakwai wannan sai shi tarbi na fitur kati irin azzalaman da za ka ga sai a zo a sida kan titi wanda an auna an ceza kawai sai ka gan ka dogo kwanta kawai sai ka ga ta dogo kai da ka gani ka ciki wanda aka yi wannan gini shi wannan gini aka wannan titin in ba dan wannan ginin ba kuciya zai wani tafi ko kaga wannan kuskure ne mutum sai irin yawan waɗannan kuwar babu na yanin loba wal musula wannan babu yana hani akan annuba warce da kuma kwace wal musula da kuma musula shine yin da sanjan abu wanda yake da abin ana abdullah bin yazid al-ansari radiyallahu ta'ala anhu na nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan warce ko kwace maki sarasa yana cewa walayen taibun nufin da za ta shafi yarfa'un nasu iri a kusarar hinayen taibu hawa mutu mai warce ba zai yi warce ba na wani abu mai daraja mutane suna ganin shi lokacin da zai wannan warcen akwai imanin bayan shi irin da kawai sai su warce abu su luka da wannan su warce abu hannun mutu su gudu banda ma masu bayan sun yi wancan ma sai sun kashe mutum ko sun illata shi ko sun lalata shi to wannan haramun ne kuma yana rage wa imani ne wal muslati na da halin noma wal musla ma kiyaye ne aka noma da kuma al musla wannan hadisi ya maimaitu a zaba'i da kuma asaidu babu ma ya karo min al musla na su yin misalin abu walmuswara walmujassam da kurta abu da kuma yin abu mai gangan ciki wannan ya nuna yana daga nau'i daga nau'ikan zalunci wacce duk da mai warce ba a datse mushi hannu to amma warce na daga nau'i daga nau'i na zalunci haka na almusula yana daga nau'i daga nau'i na zalunci babu man qatala duna mali man katara wanda zai yaƙi juna mai don tsare duki shi ana bulabin amurbin nasu radiyallahu ta'ala an hukala samitu na biyar sassai hu man kutila juna mai ya fawo shi wanda aka kashe shi a sababin dukiya shi ya yi mutuwar shahada ya yi mutuwar shahada shi kuma wanda ya kashe shi to ya lafci zirbin shi kuma zai zama to ya yi ƙarshe mara kyau sannan kuɗin ba zai mushi albarka kaga haɗarin abu a nan zan sai ce ɗan adam alamar kofi fus hatin mai dini yana cinyarwa addinin shi malam ya suba dama haram kawai bambanci inda bai kashe ba mutumin ma zai mutu a lokacin to zai da ya kashe shi ya zama sababi ko kuma ya ɗauki zunubin kisa inda bai kashe shi ba ma a lokacin zai mutu amma shi ya dabci zunubi kisan da shi mutum ne aka zo karɓar dukiyar shi ba zai bada ba ya tare dukiyar shi gwargwarai garin ya tsare dukiyar shi sai ta bayi aka kashe shi to kuma ya yi ƙarshe mai kyau ya yi mutuwar shahada shi kuma wanda ya kashe shi shi kuma kenan ya yi zalunci kuma ya labci zunubin kashe shi kaji haɗarin Allah kare. Sau da haka iya daga nau'in zalunci kashewa mutum sababin duke shi kuma alama ce ta wanda aka kashe din duke shi yayin mutuwa mai kyau. Babul idan kasara ƙasatan aushe alihai hukuncin idan kasara ƙasa in mutum ya karya kwano aushe alkola abu da gairi nauyin shi mutum ne karya ma wani alƙalami ya karya mai fik ya karya mai wani abin shi an hana su bin malik da rabbi allah ta'ala an annan nabi sassan kana inda ba azin nisa'i ma yana wajen wutar ga matan shi ba har salatte da ummatul mu'minina sai ɗaya daga uwayen mu'minin ta aika mai ma khadim ta ba wani khadimi bi qas'a fiha ta'am da wani kwano da abinci a ciki wannan ya nuna ya halitta wanda yake da mace biyu sai ya je wancan gidan da ba a can beki sai aka mashi tayin wani abinci ko na abu ya halitta ya ci wannan ba zai ci ba ce wani ci ya ci a ana ta sai da shi zago gidan iyalai matan shi wata kan ba shi kuzin yana gidan zainab sai ya sha ta aika mashi abinci amma in abin zai bayu zuwa ga fitinan yana wani gida sai wata ta aika abinci a kwanu kaga ya abin zai bayi da fitar to nan gurin ke da ainihin sirri sai ta aika mai abinci a kwano wata rabar biye da a lokacin sai aisha ta bige abincin da hannunta ba kasar da kasa sai kwanan ya fashe fadamma sai annabi sai tattara ga mujala fi hatta yasa abinci a ciki wa qala yace kulu saban da suke ce ku ci wa habasa rasula wanda aka aiko din sai ce kai tsaye wal qas'a ya rike kuma wannan karyayya hatta fara sai da suka yi da ci bari fara fasa'a fasa'a sayya da suka yi da cin saboda yanzu inda kai tsaye ya rama aka kai mata kaga za ta ga ya aka yi yawan amma sun ce to kai da na a yi da abu aka kwana kaga wannan yana koya mana tarbiyya kansa abu na hukun an baka abinci in aka baka abinci ne kamata an ka ci abinci ka mutunta kwano ka wanki ka ba da hankali da yawa za ka ga ɗiyan hajiya da wanda bai fita bulaguro ba ya sanin darajar wankin kwano sai a sha wahala ai koma mutum abinci kuma wanda ya kame abincin karshen da zai karya ko yana bala da jin yunwa ko abincin ma ya yi wata bai ci ba irin shi a aiko mishi abinci ya ci abinci amma sai ki mai dama mata kwano akwai masu wani ba kone za a kama abinci ya ci kawai ya tashi da wani ma sai barcin yin abinci a kwano har a yi kwanuka ƙarshen da in an ɗauko kwano yana wari kwani ka tsari masu tace ku je ku tattaro mun kwanuka na kawai sai a kai kwano da abinci kwana uku ko ka za a ciki kaga wannan yana gama wata tsakanin mawa yanzu in miji ya yi bako sai ce a dinga kai ma nan bako abinci mace ta kai kwano daya ta duba na biyu ta aika kwanon ta na uku ta aika duka kwanukan suna ce yanzu a zuba ma bako abinci ina kwanowa kai ku je ku amso a kwanuka wajen bako da aka je wancan da nan cikin abinci ciki wancan wani abinci ya da iska da wancan bako bai na an tattaro kwanuka to da Allah yanzu gobe in ta aikawa me zai biyo baya kuma sai a zage ta a ce matar a ce ta zage ka gani to ka ga wannan kuskure ya za a ce ka gaza godiya ko mai da kwano ma ka gaza shi a ka'ida ma kwanan za a mai da shi a mai da shi da wani a wanke shi ma an so samu ne ma a mai da wani yanzu duk mata masu karamci ka taba ga mace ta zuba abinci ta aika ma mace ta maido mata kwanan haka bata mai dau kwana haka sai an saka wani abinci akalla yaron da ya je amsa kwana samu ta halawa ko cikin akalla ba ma yaron wata alama kenan ka gode ma to kaga irin waɗannan dabi'u duka zaka ga kuskure ko kuma a barkin ya abincin a zuwa yanzu duk wannan kuskure kawai ana aiko abinci a ci abinci a wuce ba ras sannan a ba da kwana aje a kai shi a yi abin a ba da kwana a kai kafin lokacin zuwa abinci shi ne alamun abiyayi kuma alamun an gudu kuma an yi wataran kuma sai a yi wani kirki man asida ilaikum ma'ruf fa kafi fa lam tajidu ma tukafi ka gani fashkuru lahu hatta ta'lamu an qad kafatu aw kama qala fad'u lahu afu hatta tare ma kari ka fatu in mu ya muku kirki ku tamkata ne in ba abin da za ku tamkata ne ku bai addu'a ta yadda a zai gamsu da lalle an yi Allah ma ta yi mana kwanu Allah ta yi maka Allah ma biya albarka matar gida za ka yi Allah ya albarka Allah ya kaga alamun ajiyar to wannan kaga kuskure ne shi sa nan sassana sai tsaye da khadim sai tsaye da khadim ya ce to gashi na ashe ko kuma ka ci abinci ko kwanan baka suɗe ba a zo kawai haka nan ya gargar ka ɗauki kwano ka bada a kai a mai da wani wace kwanan duk wannan kuskure sannan wannan ya nuna siyasa zamantakewa wanda yake da mata sama da ɗaya dole akwai buƙatar mu'amala da mutuntawa da kimantawa mu'amala da mutuntawa da kimantawa kar ka zubar da mutuncin waccan ko ka raina waccan ko ka ja wulaƙanci ga waccan a ka kare mutuncin kowace kwanukan guda biyu ne lallama ce sassai su ita tana da ita ma tana da kara ɗaya ne yanzu kaga da aka karsi aka ba ta karyayya aka tattara kwana aka tattara kwana aka haɗa abincin saboda haisu haisu suka haɗa ciku da ɗanyen mai da da da da da da da da sha'ir shine sai a daka sai a ga da dabino a daka dabino da ɗanyen mai ya ciku sai shi a hana da haka to shi ne sai a sa ciki abin to shi ne ta aiko sai da ta tankwabe ba da sai ya tsage to sai ma ce sai gama tsakani sai ci to ku ci sai ce ma ɗan a kyanjira a ida a baka kwana yanzu sai ya ɗauko ya ci toke ta hamun bi ta hannun ƙasa da ƙasa kawo na ki wancan da gare ki amshi wannan karyayya ita wancan wanda aka maɗin ba ta sani ba ita zainab ta aiko zainab kuma dama ta gwanance ma abinci sai ta aiko gidan aisha rabin lafiya ita kuma aisha ciwon kishinta ne yanzu wani ne sake zai yana gina uwar gida sai amarya ta aiko wani abinci a ɗaurin kwano mai kyau ko a ɗan asar kawai da ta ga wannan kawai sai ta buge shi ta buge kwanan da koko ya oshi a ranar a kan in bai sake ta wasu ya gauka mata ba ka gani wala wani sai ya gauka mata in ma bai sake ta ko wani ya gaya mata bakan magana da har ta mutu ba za ta mutu har ta mutu wannan magana ba ta mace amma da aka ga sallallahu alaihi wasallam abin cewa annabi ne ya samu kuma gaba da aka tankwafe shi daga shi yasa dole idan mu'amala da abin da yana da kyau yana da kyau wanda saboda me yasa tana da haƙƙi kishin da nemo a gidan da ake laifi aka kenan kama mace laifi dole kuma abin da zuwa sai ka kawai da kai ne za ka tsara harmi kana da wata mace za ka ƙara armi kana da wata mace tunamin zakan ka auri mace ka zo hira sai ka tarro wani ya zo hira ba kai sarki sai ka tarro wani shi ma zo hira ya kace shi kwana kake ranar kamar kwato kana cikin kana wuce ka gani sai ka ji kana wuce kawai zawa hoye ba yi ba abu to kaga yanzu ka ce za ka yi tana ga yanzu shi kenan yanzu kaza tana ta tunani a tunanin ta na mace to dole komai sai ta maka in kishin ta yi motsa kuma wannan kawai ba a abin da kawai shi ke kakka mata hukunci yawa shi ke nan kawai shi sa nan sassan ce gara tumu ya ce ba ma'aikata ta yi kishi ka gani ta wannan kuma sai ya kuzuri kawai ka yi ta kauda kai kawai duk wasu maganganun da za gaya ma baka ɗin kawai za a yi ta gaya ma baka ɗin maganganun kai yanzu ya zama kai baka ba zuciyarka baka da baka da wane ne kaza kowace irin magana wanda za ka ji haushi sai an wani kamar kannan kuna kaza kaza ai abin kunya ne ai ko arme kake ma ka ar musu alkaman duk zaka ga wani ba ka wuce ko shekara 40 sai a ce ka ar musu alkaman to dan shekara 40 ɗin shekara biyar ma ar musu arman shi ce kasa ba zan ma waje alafi a tsam ya sa abinci ci wa kala ce kulu ku ci wa basa rasul wal kasa sai ya tsare na aiken da kuma kwana hatta farafu har sai da suka gama ba da fa'al fasaka sayi sai ba da ya kwanin mai kyau wa masal mansura sai kuma ya rike karyayya wurin ita wacce shi yasa Imam Bukhari a kitabun nikah kashi a babul khair baban kishi babul khaira baban kishi dan ta je ta lalubo lambar budurwar da zaka arma ta gaigaya mata magana wannan duka kawai tarihi a cikin kai dan ta yi kaza duka wannan kyale ka aje ka za ka je hira da su ka hudu su ta je ta sa kasa duk ta caccakula su ka gani kawai wannan kyale ya azumi ka yi adan ka zo za ka tsayi ta watsa ma wani abu duka wannan kawai rabu da abu ka zo za ka je hira ta ce to yau hirar nan da ke ka je sai dai ka saka ta yi banga banga ya haƙuri aiwa ranar ta yi shi yasa ma in za ka yi arme za ka je hira ka yi hiran da wani biranka ko wani shagonka a can ake canza kayan da gidan wanka ma je ka yi wankanka ka sa ka hira amma da gidanka ka sa ka fesa turare ka huta hira to in ba ka yi sa ba billahi sai ta huta ta bi bayan ka ta je can ta tona wa asiri ka gani to wannan duka yanayi ɗabi'a ce kuma ba a zargin akan wannan sai dai kawai ba a san mace ya zama zo ta matsa kishi ya zama to ya wuce iyaka to wannan kuma sai ya zama to akwai mushira tare da amma dai ire iren wannan duka ba komai bane ba da an samu cewa mace ta kaga dai irin abin da aka yi a gaban manzalar sassan ko wani zargi da zaka iya samun zargi ka gani akwai zargi Aisha manzalar ya fita da dare ta tashi ta bi baya tana bibiya shi kuma ziyarar makabarta ce ka gani ziyarar makabarta ce tunanin ta zai ɗau kwanan ta kai wani ya kai gurin wata tare da hannun sassanin ba wajibi ba ne sai ya yi wannan ya yi rafon kwanan to kaga amma manzanar sassanar bai ce ba kaza kaza gashi ko ya mata hukunci da wani saboda ya san kishi ne kenan ya ya mutu matan shi suka haɗu suka ce ai adalci tsakanin dama kana da mace biyu kai azzalimi da an ce ma azzalimi ko an ce ma diyarka babanki azzalimin wannan ya in yayi kaza yi kaza kaga fatima suka aika ki je ki ce ma babanki inna nisa'aka ma ma, ma nisa'aka arsalnani yas'alnaka al-adl fi ibnati abi quhafa suna neman kai adalci diyar shuwa ka aje a ce matan sun ce yi adalci a tsakanin su da yanci to kaga manzana su san bici baya kaza kaza duka wannan duka ba wani bane ba a ce hali ne yanayi ne yake ba da kuma irin wannan duk sai a yi hakuri sai kaga an zama kamar yadda yadda yanka tana wani gida haka nan yawa duk za ka iya samu ɗabi'a ce ta mata ɗabi'a ce ta mata kaga wata malama tana da mustawa sosai da kokarin da'awa da abin nan matar wani malamin mace wani lokaci kwatsam tana da ilimi na gaskiya ba malama ce wadda take ta tabbata a babi na ilimi da da'awa yadda za a yi mata za mata kishiya sai ta zo ta ana rikici da abin nan sai ce ke yanzu saboda Allah ke biyar wacce abin da muka ji malama ita ta sai da kayan ta ma ta ba malam lokacin ya ƙara ƙarni ita ya ne ta yi ai ya maci wai a lokacin ma ba a bakin kika sai da kayan kiwa kika ba shi biya sadaki fadar sai ta kaza ki ta ce in ji kaza kaza wa ce ba shi sai da ta gaba da zaki ta ce wace an yi haka ka gani to kaga bakan wannan duka za ka iya samu duk wannan halin tafiya ne an gabiya sai a yi ta saki ba a ci wani lokacin da za a mota kawai sai an saka wata ba dai kai bane mai sake karka sake kawai daure da ke a je kurmi sha'ani a kai kawai karka sake kuma dan alherin da za ka yi kawai mata alheri ita yin abin da duka gaba daya shi ke a huce a tsailan yayi ga kuma abin ya zama sai tarihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم على من نسالك من اللهم نسالك الهدى اللهم نسالك الهدى اللهم نسالك على الانعام وانك انك انت ربنا اغفر لنا حسنة على الأولاد ربنا لا تجعل قلوبنا وأنت تجعل قلوبنا وأنت اللهم نسألك الأسماء وعلى آله وصحبه وسلم